الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na wato ilmul qira'at wa alaqatuhu bil ulumil lughawiyyati wash shar'iyya wanda wannan shine darasin mu na wato 47 kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to ayat da zamu tashi akan ta ita ce aya ta wato biyu kenan a cikin suratul a'raf duk da yake ita ba taujihi ne akwai na ilmul qira'a cikin ta ba amma akwai wani hukunci na ilmul qira'a cikin ta yawa muna iya ma farawa da aya ta farko alif lam mim sad ila fata an finci ni imam abu ja'far al-madani shi yana karanta su da abin da ake kira as-sakt an gane ko kenan shi ya karanta alif zai yi sakti sakti shi ne ka tsaya amma ba tare da kayi numfashi ba alwakfu biduni tanaffus lam mim sod an gane ko to su ko sauran suna hadawa me a bambancin waɗanda sun ka karanta ba tare da sun tsaya ba an san haruffan daban-daban suke shi kuma ga kira kamar an bambanta maka su ne ta fuskar sakt ka gane cewa daban-daban suke wallahu a'lam to sai Allah ce kitabun unzila ilaika shi alqur'ani littafi ne da anka kawo shi muna na kira litta'zim dan saboda girmamawa ba dan saboda qur'ani ba san shi ba duk duniya babu littafin da anka sani irin qur'ani to unzila ilaika an saukar da shi zuwa gare ka mun gane wannan ko to da wannan ne cikin malaman ilmul qira'at malamai sun kace to wannan yake nuna ga daga inda ilmul qira'at ya samu asali da ilimin qur'ani kamar wanda suke cewa hadisi an ce haddasana fulanin an fulani an fulani an fulani sai ce wai daga matattu da an an karwaito an karwaito hadisi ko ba haka ba to ai su sahabban da sun ka karbo hadisi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun rasu kai ma malamin da karantar da kai qur'ani ma ba ma wadancan sahabbai ba shi ma ya rasu sai kai ma daga matacce ka amsu shi inda malamin ka ya rasu don haka irin waɗannan abubuwa hayaniya ce almuhim waɗannan suna nuna masdarul qur'an daga inda qur'ani ya samu asiri qur'ani magana Allah ce jibril ya zo da ita ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai sahabbai suka karantar da tabi'ina tabi'ina suka karantar da tabi'i tabi'ina har ya kawo gari kaji sanadin qur'ani da inda Allah ya ce misali in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam as-safha ta 94 wato har zuwa safha ta 104 ya kawo masdarul qira'at daga ina suka samu asali daga cikin inda Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila kaji Allah ce mu mun ka saukar da shi kidan magana Allah ta kaji da inda qur'ani ya samu asali sannan kuma Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu wattabi' qur'ana thumma inna alaina bayan kaga in mun ka karanta shi ma'ana muka yi magana da shi tunda in jibril zo da shi ya karanta ayat da ce magana Allah ce kinan kaji masdarkin qur'ani kuma bayanin shi Allah ce daga wajen shi yake yawwa kinan nan wannan ta kara da lafazin daga wajen Allah yake kuma bayanin daga wajen wani Allah subhanahu wataala kina abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayani kina yana nuna maka cewa daga wajen Allah yake sannan Allah ya ce kitabun unzila ilayka wanda aya fala yakun fi sadrika harajun min da kuma alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba da dai duk inda ayoyi sun ka zo da suke nuna alqur'ani Allah ya saukar da shi ga tsaya kabacin waɗanda an gane ko wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal ko ba haka ba da sauran ayoyi irin masu kama da wannan saboda kake istinbati kakka tsaya bakin wadanda da an ka bada misali da kuma sauran hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin hadisi na Umar ibn al-Khattab wanda ya samu Hisham bin Hakim yana karatun alkur'ani ayi abin nan sai manzo Allah sallallahu alaihi suka je wajen shari'a yace mishi wato abin nan kai karanta kai karanta manzo Allah sallallahu alaihi haka an kasabkar da alkur'ani hadisin yana cikin sahih al-bukhari in kadiba cikin fada'il al-qur'an babu unzila al-qur'an ala sab'ati ahruf sannan imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabus sala babu bayani anna al-qur'an unzila ala sab'ati ahruf hadisi na cikin muslim 818 cikin bukhari hadisi na 4992 to da sauran dai na soshi wannan ana kawo shi ne saboda sanin tafsil na ilmul qira'at ga wani zo ce hayaniya ce ake aya ta gaba ita ce ta uku ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijinku kaga wannan tana nuna ma dai ita ma masdarul qur'ani kenan daga wajen Allah yake wala tattabi'u min dunihi awliya kakkubi waɗansu waliyai majibin talamari waɗanda ba Allah ba an gane ko yawwa to ittabi'u ma unzila ilaykum kubi ilaykum bai ce wa ilaykunna ba min rabbikum bai ce min rabbikum wa rabbikunna ba litaghlibi janibi dhukuri ala janibi inas wala tattabi'u min dunihi awliya'a kakkubi wani wani Allah majibincin lamari an gane ko to nan sai kai hattara bayan Allah ce wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum auliya uba to kuma ya ce wala tabi'u min duniya auliya nan jibintan lamari ta ibada ake nufi wancan kuma jibintan lamari wanda shari'a ta yi muku umarni an gane ko kuma wannan ya nuna cewa da Allah ce wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum auliya ba'd mafhumul mukhalafa kenan kafirai su waliyan juna ne ko ba karan bane wannan kuma Allah ya sarraha shi a cikin suratul anfal wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd sannan kuma wanda ya nuna cewa Allah ya hana muna mujibinci lamarin su ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd an gane ko ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwwi aduwwakum awliya kaga ya faɗi illa makiyan Allah ba masoyanka bane to nan me yace min rabbikum bai ce ittabi'u ma unzila ilaykum min Allah ba me yasa ya kawo rabbukum saboda shi Allah shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir kinin shi kamata abi umurnin sa shi yasa bace ittabi'u amrallah sai ce qalilan ma tadhakkaruna yan kadan ne an gane ko suke wa astuwa kana iya duba cikin al-qira'atu wa asruha fi tafsiri wal ahkam a shafi na 870 an gane ko don bayani karkashin wannan aya amma abinda tawjihul ilm al-qira'at yake akan shi shine cewa wato idan muka duba ibn amir al-dimashqi ya karanta qalilan ma yatadhakkaruna yan kadan ne suke mi suke wa astuwa ba sai ko mun fahimta ba yawa qalilan ma yatadhakkaruna yan kadan ne suke wa astuwa kidan nan wannan ya nuna cewa a qira'a ta ibn amir wato sai ya zama tomi sai zama to an yi uslub al-ghaiba tunda yan kadan ne suke wa astuwa kenan kamar ana magana ne da waɗanda mi da waɗanda ba sa nan eh kenan sai zama to tunda an ce ittabi'u kaga uslubul khitab ne qalilan ma yatadhakkaruna ya kuma mi uslubul ghaiba an yi abin da ake kira cikin ilmin balaga iltifati wato canza salo na magana kenan ban sani ko mun fahimta ba yawuwa saboda ɗalibin ilimi ya san mina na an kai in ba haka nan ba sai lamari ya zo ya rikice matsalibin ilimi uslubi ne na aliltifat yawwa to sauran kurra bayan ibn amir imamu hafs wanda rawi ne na asim da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda lukufi yuna ne sun karanta ƙalilan ma ta zakaruna kina asalin shi an gane ko ƙalilan ma ta tazakkaru ne an gane ko asalin shi ƙalilan ma ta tazakkaru na an shahe ta'un ɗaya ala fi'ili mudari'i wani lokaci in yana da ta'un biyu ana shafe ɗaya ba sani kuma fahimta ba kina asalin shi ƙalilan ma ta tazakkaruna kana ya daukar wannan kenan yan kadan ne kuke wa'azuwa nan babu uslubul iltifat tunda ta tazakkaruna ana magana ne antum ta tazakkaru sauran qurra kuma sun karanta qalilan ma ma tazakkarun qalilan ma tazakkarun ba sani ko mun fahimta ba ilan sai zamanto kama asalin shi kalilan mata ta zakaru na lita'un guda sai an kami sai an kamai da ta an kai kalbikin ta koma zalu yawwa to wajen ilmu sarf kalilan mata zakaruna sai ka ce ta fa'aluna asluhu ta ta fa'aluna ta ta zakaruna shi ko kalilan mata zakaruna sai ka ce asalin shi ta zakaruna dinnan ta ta zakaruna na an kai kalbu hatta ta koma zalu shina daga cikin at-taghirat allati la tura'a fil mizan tadhakkaruna baka ta tafa'aluna sai kace ta tafa'aluna shine asalin sa an gane ko to duk dai wadanga masu cewa tadhakkaruna da tadhakkaruna shina nuna uslubi ne na al-khitab yadda aka fara magana haka aka je da ita mun gane ko wallahu ta'ala a'lam ayat da zamu tashi akan ta ta gaba ita ce aya wato ta ashirin wato da da biyar kenan an gani ko a cikin suratu al'araf inda Allah ce qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna qala kenan bayan Allah ya ci ma annabi bayan annabi Adamu ya roki bayan an ba da kissa annabi Adamu da abin da ya faru tsakanin shi da shaytan eh afwan eh ayar da ya kamata mu abin na ashe aya ce ta wato cikin suratul araf kahin waccan aya aya ta 21 zamu abin nan akwai wani taujihi karkashinta inda Allah ce fawaswasa lahum ash-shaytan sai shaytan yayi waswasi kidan ga annabi Adamu da Hawwa liyubdiya lahumma ma wuriya anhuma min sawatihima don ya bayyana musu abinda an ka boye gare su na al'aurarsu mun gane ko an kira al'aura sau'a li'annahu yasu'u sahibul fitrati sahibul fitrati salima yani an-nazar ilaiha duk mutumin da adda fitra salima baya fatan aga al'aurar shi daga nan ka kira ta sau'a ba a kira ta aura ba shi ko aura daga ari ne kamar mutum ya zama tukuntu to kaga qur'ani sai amfani da wannan dan ka gane dalilin da yasa Allah ya ce sau'atihi ba ba dan saboda ita al'aura tana da munin ba ita karan kanta a'a dan adam yana jin bikin cikin akalli al'aura sa ko yaro karami da ya dan fara wayo baya so ya fita haka kindi zirba ba tuwahi ga jikin shi to da wannan ne malamai suke cewa shedan abu na farko da ya fara kai annabi adamu ga shi shine ne tsirauci to shi yasa abinda kullun shedan yake so dan adam ya lalace shine yin ya kai ga tsirauta cewa ganin mata ba ta abinda suka so su fita tsirara wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula an gari ko ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyurihuma sawatihim yanzu an mazhaba akwai ta hita kindi nudism a gani shaidanci kaga ai ya bayyana ba sai an ga baka shaidanci ba Allah ya kyauta li yubdi lahumma ma wuriya anhuma min sawatihima kaji daga cikin dalilan da sun ka sai musu waswasi an gane ko wannan bai hana ba wannan dai bane domin akwai abin da kira ta'addudu ta'lil ta'lili yana iya mi yana iya maimaituwa kina ana iya cewa yayi don ya fitar da su daga aljanna yayi don ya sa sutura ta hita ga cikin su yayi don kaza yayi don kaza duk suna iya shiga wa qala sai yace mana ha kuma rabbukuma ubangijin ku bai hane ku ba an hadhihi shajara kina an akli hadhihi shajara da ku ci daga wannan ittanya illa an takuna malakaini sai dan ka ku kasance mala'iku guda biyu aw takuna min al-khalidin ko ku kasance daga cikin masu dawoma a cikin aljanna kinan wannan kira'a ta nuna shi dan yana son ya nuna su su annabi arabu in sun ci wannan ittan ya za su kaman mala'iku kaga kenan ya nuna musu kaman mala'iki ya hidan adam an gane ko wanda kuma mas'ala ce wanda malamai suna tattauna shin mala'iku sun fi mutane ko ko mutane ne suka fi mala'iku wasu ce mala'iku sun fi mutane saboda su laya asuna Allah ma amara kuma ya faru da mai umaru sun ce a'a asalin shi dan adam ya yi mala'iki saboda shi an samu shawa yana isa amma Allah kuma ya tuba wasu suka ce a'a manyan mutane kuma annabawa su ne suka fi mala'iku sauran gama garin mutane kuma mala'iku sun fi su to matsala ce wanda karshe dai in ka duba malamai suna kawo ta a wurare daban-daban irin cikin suratul isa lan yastankifa al-masih an yakuna abdullahi wal malaikatu muqarrabun da wajen wa kunna lil malaikati sujudi adam sun kace to gashi an ce malaiku su annabi asu adam su jira kike na da adam yana gaban malaiki wasu kace a an ce lan yastankifa al-masih an yakuna abdullahi wal malaikatu muqarrabun kan ga ne ga sunan dinawa alabai amma galibi mas'alar kai dai ba sai ka shige ta ba malaiki ya dan adam dan adam ya yi mala'iki duk dai ba nan na magana take ba na ba za a fahimce ni kai dai kai fatan ka shiga aljanna amma a zahiri diyar ta kai ta kawo ba mu cewa mala'iku sun fi annabawa tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in eh ba sai ko mun fahimta ba to illa an takuna malakaini sai dan ka kusance mala'iku biyu kaga kenan shedan ya kwadantar da su su zamanto mala'iku to wannan ita ce qira'a tami ta jamhur an gane ko yawwa amma akwai ƙira'a da ibn abbas ƙira'a ce shadda illa an ta kuna malikai an gane ko wadda ita ce ƙira'a ta imamu zuhuri da aka rawaito daga reshi da yahya ibn kathir an gane ko yawwa ibn abi kathir ba ibn kathir ba ibn abi kathir da kuma imamu dhahak duk an yi wannan riwaya gare su sai dan ka ku kasance masu mulki guda biyu ku sani ko mun fahimta ba shedan dai ya kwadaitar da su to kaga kira'o'in sun kawo ni wanda kira'a shadda ta ƙara wata ma'ana kuma wa qasamahuma shi dan yaran ce musu inni lakum malaminan nasihi akwai qira'a shadda wa qasamahuma billahi inni lakum laminan nasihi in ka diba cikin i'rabul in ka diba cikin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na imam suyuti zaka ga akwai wannan qira'a shadda kiran wa qasamahuma yaran ce musu billahi da Allah an kawo sunan Allah qira'a ce shadda ba sani kuma fahimta ba to don haka yin rantsuwa da Allah ba shi kino mutum yana da imani dama da kaka mutum na yawan rantsuwa wani lokacin bai san kima ubangiji domin mumini wani lokaci ko yana da gaskiya bai son ya rantsi ya yi son ya bar haƙƙin haƙƙin an zo gaban Allah in ba ta kama dole ba to wasu kuma sun fassara ƙasa mahuma ba rantsuwa ba ne gane ko suna ganin kamar shedan ya yi rabon tattaunawa ne da su ko wani abu tun da kasmu shi ne rabo ƙasa mahoma kenan kamar ya tattauna da su ko ya raba bayani da su amma dai abin da ya fitowa a fili tun da su ce sun kai rantsuwa a sama ake cewa to ai ya halatta kuma a ƙara alif yadda ake cewa an gane ko yadda ake cewa misali ba'u da ya yi nisa abadahu ya nisantar da shi kuma ba'adahu ma ana cewa ya nisantar da shi to ga gani aqsama ana cewa qasamahu ai mai ziyada almuhimmu dai riwaya da tace billahi riwaya ce shadda amma ta bayyana cewa mi rantsuwa da Allah ake nufi kaga wannan za ta yi ta'ayyidin qira'atan ta rantsuwa da qira'a ce shadda za ta yi ta'ayyidin fassara cewa rantsuwa da Allah ake nufi to yanzu kira'o'i waccan illa an takuna malakai sai dan ku kasance malaiku illa an takuna malikai sai dan ku kasance masu mulki an ce malikai an kai malamun kasa ina fata an fahimci ni yawwa kenan kira'o'in guda biyu sun fassara juna kenan kamar yana so ya nuna musu Allah bai sun su zamanto malakai ne malaiku kuma kasu kasance malikai masu mulki tana yiwa a lokaci guda faɗa musu waɗannan abubuwa tun da gakko zaman to mala'iku masu mulki ko gane ko ko ku a'a sai dan kakko zaman to mala'iku ko ku dan kakko zaman to masu mulki sannan kuma auta kuna min al-khali da kaga bai son zaman to da wani yana da musu cewa ga abinda da ayi a dawama shi ko dan adam ai dadi bai son yanke mai ko eh sannan kuma ya musu rantsuwa da Allah shi yasa munafikai Allah ya faɗi suna rantsuwa da Allah akan ƙarya alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna ala al-kadhib wa hum ya'lamun kuma kaji Allah ce yau mai basu mullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum in mutum ya saba rantsuwa da ƙarya to kiyama ma in ya tashi sai ya so shi ma Allah ƙarya wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tas'un thumma lam takun fitratuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen Allah kai mu da sani to almuhimmu dai kaji kira'a shadda ta bayyana cewa akwai ƙarin ma'ana tunda malakai ne ba dole bane mai mulki ya zamanto mala'iki ko ya zamanto guda biyu din ya hada musu yace bai son ku zan sarak mala'iku masu mulki ko ko a'a wani lokacin yace musu bai son ku zan mala'iku lokacin bai son ku zamanto masu mulki to ita kanta kira'a ta mulki tana da abin da yake mata shaida an gane ko fa waswasa lahum ash-shaytan fa qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi tajmi wa mulkin la yabla kaga nan ce mulki an kai yawwa sai mun to qira'a ce shadda amma tana da abinda wato yake karata abu na karshe wanda zamu doka karkashin wannan aya kafin mu je aya ta gaba inda Allah ya ce fadallahu ma bi guru asalin dalla daga addaru ne eh addaru shine guga ko wasaki wani wuri a ce mai wasaki wani a ce mai guga to asalin addarwa abu ne wanda ake sawa cikin rijiya kaɗan kaɗan duk wanda ya sani ya san kaɗan kaɗan ake zura shi ko da wuya a jewa shi kai tsaye in ba mutumin da yake saba ba ko wanda yake bai na shanu ko na abin yake ba shanu ruwa to daga nan an samu addallu to wannan dalu sai an ka ƙara alif da an ka ƙara alif wawunkin sai an ka maida ta mi wawun din asalin shi dallawa to da ta zamanto wawun ta zo ƙarshen kalima ta ƙarrafatil waw fa qulibat hamza sai aka ce fa dallahuma ma'ana sai yi musu wato shigo shigo ba zuri kamar yadda zamu fassara da Hausa ma'ana dai kamar yadda ake zura guga yake musu dubara sai ya ja hankalin su bi gururin da rudi to falamma zaqa shajara lokacin da sun ka dandana wato wannan itayya ko badat lahumu sawatuhuma sai sutura su wato al'aura su tabbayyana gare su wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil janna sai suka fara suna cirar ganye na aljanna suna azama wato abin nan gaban su kenan wana da kuma rabbuhuma ubangiji su ya kiraye su alam an hakuma an tilkuma shajara ashe ba hana muku wannan itanya kinan an an akli tilkuma shajara idan ba domin da yace wala taqraba ba yana nufin ba ya hana su kusantar itanya a ko kusantar ta sun kai in ba su ci ba ai ba wani lahi gare su amma dama abin da kira saddu zara'i duk abin da kai kaga banna to ka nisance shi gaskate kana mallami ka zo ka ce wai dare ya kama kaka kwana gidan karuwai gobe da su haika wuce wannan babu shi ba eh wa qul lakum inna ash-shaytana lakum adu mubin Allah ce ban ga muku ba shaytan maki ne gare ku to taujihin da zamu yi anan kafin mu je ayoyi na gaba saboda in akwai fa'ida muna hada da ita shine nan wannan yana nuna maka cewa duk yadda mutum ya rance maka da Allah in ka gane mutunci daga ka yadda da shi zan shaytan ma ya rance da ƙarya kafirai ma suna rantsuwa ta banza wa aqsamu billahi jahada imanihim la yab'athu Allahu man yamut munafikai suna rantsuwa ta ƙarya yahrifuna billahi lakum liyurdukum sannan watafiqa wadanda ana kiransu af'alul shuru' ka gane ko akwai af'alul muqaraba akwai af'alul shuru' cikin ilimin nahwu kai kokari ka san su saboda in sun zo ka san ma'anar su sannan anan kuma akwai wata ka'ida da za a fitar wanda wadansu malamai suke ganin cewa kamar wani lokaci in kaga qur'ani yayi magana da wani abu to yana hankalta ma wani uslubi ne ko wani dalili wasu ne ko mun fahimta ba a nan cikin suratul araf in ka diba tun daga an kawo da kissa ta mutum biyu aka ɗauko dibo wa ya adamu sukun an ta wazo dukkan jannata ce mi fakula ko sannan kuma ce mi wala ta ƙaraba هذه الشجرة فتكون من الظالمين تنتكين بقرة فأزلهم الشيطان فأزلهم الشيطان قراءة حمزة ننكو فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان أتنتكين بقرة ديبو نند أنك ذو وجن توبا سيانك قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كاغا قال متنو كيرن بيو أما تنتكين بقرة سيانك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه تبرئ استاذ الدكتور فاضل سامر رأي yace aljaw in an ce aljaw shine iska amma uslubi ake nufi uslubin da suratul baqara ta taho da shi na mutunta nuna mutunta annabi adam shi yasa an ka ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi sai an ka jumlata ma abin da ya faɗa amma uslubi na suratul a'raf kamar uslubi ne na bayyana irin kuskuren da yayi kafin a karba abin nan shi yasa sai hadda addu'ar da sai an ka hodi sannan can cikin bakar sai an ka ce fataba alayhi to ai ita ma ta ba a hodi saboda mi saboda shine fil asli yayi alayhim hanin gare shi ya fara sannan ya kai ga iyalin shi to nan ma sai an ka fara da shi an ka nuna shi an karɓi tuban shi sai an ka ruhi matar shi amma nan cikin abin nan a araf sai an ka hito da abin an ka nuna maka biyu kenan in matan gudana zuciya ka tana ita bai to ita ya mako mata sai an ka ce dusu duka masu ko mun fahimta ba eh nan kadiba nan yace dibo wa kullu ya adamu kun anta wujuka aljannata fakula mutum biyu ragadan haisu fakula min haisu shi'tu mata akwai ragadan haisu shi'tu ma wala taqraba biyu fatakuna min adh-dhalimin biyu fawaswasa lahum ash-shaytanu biyu liyubdi lahum biyu ma uriya anhuma biyu min sawatihima biyu wa qala ma nahakuma biyu rabbukuma biyu an hadhihi ash-shajarati illa an takuna biyu malakaini ko malikaini akra ashaza biyu aw takuna biyu min al-khalidina wa qasamahuma biyu inni lakuma biyu la min an-nasihin fadallahuma biyu ko bi ghurur falamma zaqa biyu zaqa ash-shajara badat lahumma biyu sawatuhuma biyu wa tafiqa biyu yakhsifani biyu alayhima biyu min warqil janna wa nadahuma biyu rabbuhuma biyu alam anhakuma biyu an tilkuma ash-shajara biyu wa aqul lakuma biyu inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin qala rabbana zalamna anfusana biyu wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ko haka ba shi yasa can an hudu guda to in ma shakka kake to yanzu an ce maka duk biyu ne mun gane ko kafin mu karkare bayani kan waɗannan ayoyi mu je ayata 24 tunda tana da alaka da 25 Allah subhanahu wataala ya ce qala rabbana zalamna anfusana malaman tafsirin alqur'ani da alqur'ani sun kace nan akwai al-ijma abinda zai zo dunkule sai akwai abinda zai bayyana shi inda an kace fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin annabi adamu ya kabe kalimomi to waɗanne kalimomi ne to su da Allah fassara qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin amma in shi'a an gane ku ɗan shi'a sai sun ka dawo sun ka ce a'a wai wasu kalimomi na an ka tura ma annabi adam shi ne allahumma inni as'aluka bi haƙƙa aliyin wa haƙƙa al'a'immati da wane ne da wane ne wai riwayoyin su wai aliyu na annabi adam da suna aliyu na ya roƙi allah allah ya karɓa mishi ga hatsarin shi an ce ga mai hadda alƙur'ani kuma qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin can kuma cikin suratul a'raf kissa bani isra'ila ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا كان أن قباتت دا الرحمة سنن مغفرة ننكو أنفارا دا مغفرة سنن دا رحمة نباتا أنفيتي saboda su bani isra'ila shirka ta son kai kaga dole na so sa rahama Allah gaba kafin su roki gafara shi kuma annabi adamu ba shirka bane sai gabatar da gafara akan rahma ko ko alwawu la tufidu at-tartib wallahu ta'ala a'lam to ayat dake da tawjihul qira'at aya ce ta 25 a cikin ta amma za mu koma aya ta 24 saboda mu abin nan to sai ce qala habitu ko kidan yace ku sabku an gani ko a cikin suratul taha an ce qala habitu nan an hankalta ma can an hankalta ma annabi adamu wato da hawa'u shi ne ihdita kenan tun da domini ne tasniya sannan kuma waɗansu malamai suna ganin a ihdita yana kumawa zuwa ga jinsin aljannu da kuma jinsin mutane to kuma inda an ka ce ihbitu kamar nan cikin suratul baqara da an ka ce qala habitu can cikin kuma baqara an ka ce qulna habitu min hajimi da qulna an ka ce kinan taha tana da ƙala a araf tana da ƙala ƙala habitu a araf ƙala habita a cikin sutu taha ƙulna habitu kinan bakar da ƙulna da ƙulna ne ihbitu kuma ihbitu wa ƙulna habitu ba a dukkan liba abin adu kinan kusabku tunan ihbitu da mirul jam'ina sun ka ce kinan kamar da annabi adamu da hawa'u ake nufi da ihbitu saboda jam'i na farawa ne daga mutum biyu kuma inda an ka ce in ta tuba ilallahi faqad sabat qulubu kuma ba ce qalba kuma ba su daga a ihbitu dan ya shafi annabi adamu da kuma shaitan da kuma hawa'u an gane ko wasu suna ganin a'a kamar wasu isra'iliyat cewa akwai macijiya ita ma ta shiga ciki saboda ita ce ta hanyar ta ne shaitan ya biyo ya shiga har ya kai ga yin wasu wasi ga annabi adam to waɗannan iskoshi na isra'iliya ta babu dalili a kansu amma dai jam'i ko mutum biyu yake ko yana fara da mutum biyu to annabi adamu da hawa ko kuma a a haddashi shi dan an ce ya sabko tunda qala khruj minha mazmuman madhura ala ayyati hal dai akwai maganganu to ba'dukum li ba'din adu sashin kuma kine ne sashi kinan ku yan adam ko kuma sashin yan adam maki ne da sashin aljannu inda ba imani a akwai ba an gane ku ko kuma a'a sashen masu imani ba akwai adawa tsakanin su tunda ko anan duniya tsakanin muminai ana samun rikici sannan tsakanin yan adam muminai da yan adam kafirai akwai rikici sannan kuma tsakanin aljannu muminai ma ana iya samun hatsaniya sannan haka ma tsakanin muminai kafirai ana iya samun hatsaniya kuma a same ta tsakanin aljannu da su da muminan aljannu da da kafiran aljannu kamar da za a samu ta tsakanin muminan mutane da kuma kafiran mutane kuma yadda za a samun ta tsakanin muminai na aljannu da muminai na mutane tsakanin su da kafirai na aljannu da kafirai kuma da mutane to ita ko zancen macijiya da an ka ce da tana da kafafuwa aka cire su ta koma tana tafiya wannan cikin isra'iliya ne babu wani dalili akan haka shi yasa an ka ce da ta ga dan adam ko dai a guji juna ko ko ne ya kashe wani to ba'dukum li ba'din adu bai ce a'da'u ba domin fa'ulun sun kace yastawi fihi al-mudhakkaru wal mu'annath wal musanna wal jum ya kamata a ce a'da'u sun kace a'a asalin ta masdar ne shi yasa an kabarta a halin ta to Allah ya ce walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kuna da matabbata a bisa doron kasa shi ne mustaqarru daga qarrana abu ya tabbata an gane ko alqarru kuma lokacin nufin sanyi da larabci shi yasa qurrata a'yunu sun kace sanyi ido saboda in kana farin ciki hawayen da ke zubo maka masu sanyi ne in kana bakin ciki masu zafi wajen rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun to walakum fil ardi mustaqarrun kuna da matabbata a bayan kasa wa mata'un da kuma jin dadi ila hin zuwa kuma wani dan lokaci anan mas'ala bi za mu fitar a gurguje walakum fil ardi shi ne bai ce walakum walakunna fil ardi mustaqarrun ba yayi taglibi janibin dhukuri ala janibin inas duk da cewa kawo midi na mata ba amma mata sun shiga ciki abu na biyu asalin magana an gane ko al ardu mustaqarrun lakum ko ba karan bane eh to me yasa an ka ce walakum fil ardi mustaqarrun an kai taqdim ma haqqu ta'khir an gane ko saboda dan adam babu inda zai rayu in ba bisa burin kasa alam na ja'alil arda kifatan ahya'an wa amwata turawa da suke cewa yanzu an gano can cikin sararin samaniya akwai wadansu wurare waɗanda dan adam zai iya rayuwa an samu wani manya-manyan cikin manajin na kawakin akwai wani babban tauraro da an ka iske ko marrikh ne ko wanda ya rubuce su a iske akwai ruwa akwai iska akwai kaza suna tunanin wai zuwa gaba za a tashi wasu mutane su koma can da rayuwa ragon ga nasti na alkur'ani walakum fil ardi mustaqarrun ya nuna kasa ta kuce ita kadai ne a wurin matabbata gari kuma ya ce alam naji alil arda kifatan ahya'an amwata da haka wannan magana ta su hayaniya ce ayat da akwai takhrij na qira'at cikin ta qala fiha tahyawna sannan Allah ce cikin kasa za ku rayu kaga ba wanga shi ba nasti na fiha tahyawna asalin shi tahyawna fiha dai ne baka fiha tahyawna wahdaha cikin ta ɗaya za ku rayuwa wafi ha ta mutuna kuma cikin ta ne za ku mutu an gani ko yawwa alamuna ji al'abta ki fatan ahya'an wa amwata sai Allah ce to wa min ha tukhrajuna daga gare ta ne za a fitar da min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra wasali ko mun fahimta ba to idan muka duba qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna imamu hamza da alkisa'i da khalaf waɗanda duk kufiyuna ne da yaqub al-hadrami al-basri da ibnu zakwan abdullahi ibnu zakwan kenan rawi na ibnu abid sun karanta wa minha takhrujuna daga gare ta ne za ku fito ita ko can qira'a ta nuna wa minha tukhrajuna sauran qurra za a fitar da ku to kenan yanzu nan akwai bambanci takhrujuna an yi isnadin fi'ili zuwa ga zuwa gare ku za ku fito tukhrajuna kuma an nuna mi za a fitar da ku to in ka diba cikin littafin tawjuhul qira'at al-ashr bil qur'an suka nuna cewa qira'at da tace wa minha takhrujuna qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf ko ba haka ba da kuma riwayat abdullah ibn zakwan kenan sun ka ce idan aka duba qala fiha tahyawna siyaqi ya yi isnadin fi'ili zuwa ga zuwa ga mutane cikinta za ku rayu wa fi hata mutuna za ku mutu ba ce za a kashe ku ba ba ce za a rayu da kuma za a kashe ku kaga in isnadin fi'ilin zuwa ga dan adam sanan wa min hata khurjuna sai fi'ilan su mutu sun kai akan siyaki akan siyaki daya sannan kuma akwai nazir bayan siyaki shine inda Allah ce kuma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun duk qurra sun karanta shi takhrujuna kuma kamar da Allah ya ce kama ba da'akum ta'udu na za ku dawo ina fata an kunce ita ko kira'a wanda ta karanta ko wanda suka karanta da wa minha tukhrajuna wanda kira'a ce ba ta Hamza da Kisa'i da Kharaf ba da Abdullahi da Kwan tunda su sun karanta takhrujuna tukhrajuna kinan sai malamai suka ce idan aka duba ita ma akwai abin da ke gaskata cikin qira'at idan muka duba a cikin wato suratul mu'minun aya ta 35 aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa izaman annakum mukhrajun kaga mukhrajuna za a fitar da tukhrajuna za a fitar da ita ma ta samu abin da yake wato shaida mata a cikin qira'o'i na alqur'ani wanda nan mukhrajuna muttafaqun alayhi kuma wadanga wurin da an ka karanta idza antum takhrujuna shi ma qira'at mutawatira sun yi ittifaki akan shi don haka kaji taujihin wannan kira'a to wannan ta fuskar ma'ana kuma tukhrajuna za a fitar da ku an gane ko ba ta faɗi wa zai fitar da mu ba Allah subhanahu wata'ala eh ina fata an fince yawwa sanan da aka ce summa idza da'akum da'watan min al-ard idan Allah ya kira ku kira daga ƙasa ba dole bane sai ubangiji magana yana ya umurtan mala'iki ya kira to in mala'iki ya kira da izinin Allah kamar Allah ne ya kira ban sani ko mun fahimta ba kuma har yanzu wa minha takhrujuna bai ce takhrujina ba kuma bai ce tukhrajuna ba tukhrajina bai kawo damiri na mata bali takhlibi janibin zukuri ala janibin inas wannan ka'ida tana da yawa cikin qur'ani ayar da zamu tashi akan ta gaba aya ce ta wato 26 an gane ko yawwa inda Allah subhanahu ta'ala ce ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adam nan ba ana nufin ƴaƴan shi na tsatso ba zurriyar shi ake nufi kalima ta al'abu cikin qur'ani wani tana nufin kaka wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaqa wa yaquba eh to kaga ibrahim ba baban shi bane ishaqa ba baban shi bane eh yaquba ne baban shi to da wannan ne waɗansu sun kace kaka yana iya sha makance yan uwa daga gado wasu sun tafi akan wannan matsayin yadda uba shi ka hana ma yan uwa gado haka ne kaka yake hana musu gado eh shaki kai duka da ma gaba dai eh tunda uba na hana musu amma dai wannan maza ba ta su tana da rauni saboda kaka yadda mutum ya shiga tsakankanin su da da mamaci haka na shi ma uba ya shiga tsakankanin su da mamaci ya koma ya yi sama sun kaci duk tun da an ce abu yana ɗauka sunan uba shi kina yana sha makanci su amma wannan mazhaba tana da rauni saboda an kanuna yadda mutum guda ne ya shiga tsakanin 'yan uwa da mamaci ɗan uwarsu to haka ne shi ma shi ma kaka mutum guda ne ya shiga tsakanin su kenan ta fuskar kusanci duk suna da abinda mutum guda ya shiga kidan bai yi su karhi ba kuma wannan ita ce mazhaba dai mafi abinda mun kawo wannan na saboda kawo rana mutum ya wannan mas'ala ya hankalin shi ya tashi ya bani adam ya kuya ya annabi adam qad anzalna alaikum libasan mun saukar muku da sutura mun gane ko yawwa kidan an kace bani adam ana nufin ƴaƴan shi ba na tsatso ba qad anzalna alaikum libasan Allah ya ce mun saukar muku da sutura so ina dan qur'ani yuna ina na Allah sabko da tuwaji wanda aka sawa eh wace ƙasa ce suke a kawo tuwahi da mukacci a sa ban sani ko mun fahimta ba yawa to mallam bello libasu an kace ai qur'ani na ga magana ko ba ka nan bane hmm to kinan yanzu ya za a yi ban sani ko mun fahimta ba to yanzu anan sai malamai sun ka ceto na abinda ake nufi da Allah ce qad anzalna alaykum libasan mun saukan muku da ruwa wanda ta hanyar shi ne ake samun kada sai ku yi sutura ko kuma mun saukan muku da ruwa wanda shi ne dabbobi za su sha in sun sha su rayu har ku samu kuɗi biyu wata su ku yi sutura ba sani ko mun fahimta ba yawwa to yuwari sau'atikum wanda yake suturci al'auraku an kira al'aura sau'a domin duk mutumin da yake da ɗabi'a ta gari ya su'uhun nazaru ilaiha yana bakanta mi shari'a ka ji al'aurar shi inda mutum ne wanda yake yana da hankali kuma yana da fitra salima an gane ko to kinan malamai suka ce to wannan shine illa asalin sutura ta suturce maka jikinka idan ka sa sutura shara shara wanda ba ta jikinka kina yi ake bazama dan sutura bace ko ba ka da mari domin sitiru na shi ne abinda zan kariya to bai umar wani in yana ta kamar ma bai sako sutura ba abinda abinda suke so warishan kuma saukar da rish malamai sun kace tuwashi na kawa su ne arrish daga irin abinda ne wato kamar gashin tsuntsaye an gane ko to sutura wanda suke mai tsada galibi saka iska ana yanta da gashin ko dabbobi ko kuma arriyashi daga kawai shi ne wato tufafi na maurata kasa in mutum yadda wurin sai zan babban mai kudi bai sun sutura mai nauyi sai sa sutura wadda ke abin nan shara-shara duk shi na cikin abin in kuma mutum ya zan fasiki na kuma yasa irin wannan da fasiki da fasika ba sun sawa kali sun kasu tufa su saboda suna son su ɗauki hankalin mutane allah kai muna sani an gane ko wali ba su takwa to ranar gaba bayan allah ce warishan da tuwahi na kawa sai allah subhanahu wa ta'ala ce wali ba su takwa ina fata an fahimci ni a nan akwai kira'at da suke wato sun abin nan in muka duba wato akwai wanda suka karanta wali ba su takwa da wanda sun karanta wali ba sa takwa imamu nafi almadani an gane ko da imamu abu ja'far almadani da imamu ibnu amir al-dimashqi da kuma imamu al-kisa'i al-kufi sun karanta wali ba sa takwa li wali ba sa takwa sauran ƙurra kuma sun karanta wali ba su taƙwa an gane ko bin raf'i kenan sun yi masinin bamba waɗancan kuma sun yi masinin fata ibn kathir al-makki da abu amr ibn al'ala al-basri da yaqub al-basri da asim al-kufi da hamza al-kufi da khalaf al-ashir al-kufi sun karanta wali ba su taƙwa mun gane ko to qira'ar da ta karanta wali ba sa takwa sai sun ka ce to kenan yadda za a ɗaukar ta wa'anzalna alaikum libasar takwa mun saukar muku da sutura kenan ta takwa ba sani ko mun fahimta ba to biyar sa nan an ka bambanta libasar takwa wasu malamai sun ka ce nan a takwa takwa ce lugawiyya tun da takwa tsoron Allah ai ba a ganin tsoron Allah ko cikin zuciya yake tun ka ce to an ce an saukar da shi ma'ana an saukar da ayoyin da za su sawar ku samu tsoron Allah kenan sutura ta tsoron Allah ita ce gaba as-sitrul mahawi kenan wadansu malamai suka ce a libasu taqwa na at-taqwa lughawiyya ake nufi an gane ko ma'anawiyya ba hissiyya ba ma'anawiyya mun saukar muku sun ka ce abin da kani da at-taqwa shine sutura wanda take tana kare ku dan ya ce abin nan waje ana lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum mun sanya muku sutura da take kare ku alharra daga zafi an gane ko irin sutura da ake sawar da ba ta da abin nan a lokacin zafi ba a sa sutura mai nauyi kenan za ta kare ku daga jin zafi tunda in babu sutura zafin kai tsaye zai su in akwai sutura da ba ta da zafi ba ta da kabri babu zahi kuma kun kasa sutura mai kabri kaga zahin sai ya kawo kina Allah ne ba ku damar da kuka samu abin da za ku yi sutura da shi wanda take ba mai nauyi ba za ta kare ku daga zafi wasu malamai suka ce to ai ba a ce walbar da ba sun ka ce a tunda an ka zahi walbar da wanda take kare ku daga sanyi sai ku samu fata za ga har yanzu ana sutura ta fata ko kuma a samu gashin dabbobi a yi sutura mai kabri lokacin sanyi a sa musamman mutane da suke rayuwa wajen rasha da australia da kuma canada da sauran wuraren da ake sanyi kwarai wajen abin da legis kimo da ake kira legis kimo ba sai ko mun fahimta ba sun kace to libasu taqwa ki taqikum al-harr wa sarabil taqikum ba'sakum al-bard al-harr sun kace wal bard zaka kaddara shi sannan kuma sarabil taqikum ba'sakum da sutura take kare ku daga wato tsanani wajen yaki kenan sulke ai ita ba da dabbobi gashin dabbobi aka yanta ba sai sun kace a'a karkan waye saukar da shi wa halice shi Allah yace wa anzalna al-hadid fihi ba'sun shadid an saukar da abin nan wanda kuma bincike ya nuna sinadarin abin karfi cikin daga sama yake haduwa sai ya shiga cikin kasa in ya daskare sai a fitar da shi muna gari ku to almuhimmu dai at-taqwa in ka gara ma ka dauke ta wancan tsoron Allah in ka gara ma a ka dauke ta min taqwa ba ma ba ma'anawiya ba hissiya sutura za ta kare ka daga sanyi da zafi ko ta kare ka daga min daga makami da sulkin yaki yanzu kuma an kaiwo abin da ake kima abin nan contraband gani ko bulletproof suke ce mishi to duk dai abin da ya kawai ka ɗauke ta libasun takwa a takwa alhissiyya wani ma'anawiyya duka ne Allah ya saukar da wani don babu wanda ya saukar da shi in ba Allah mun gane ko yawwa to in mun kai nasu ba kenan amma in mun ka karanta walibasu takwa an gane ko to nan ne malamai sun kai i'rabin shi akan halaye daban-daban tunda in zan wali ba su taqwa yana bukatar sai an yi i'rabin sa ban sani ko mun fahimta ba to waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa in an karanta libasu taqwa shi libasu sai zaman to mubtada an gane ko matsayin mubtada shiki shi kuma zalika shine mubtada na biyu mubtada unsanin kenan khairun sai zaman to mi shine khabar na zalika kenan zalika khairun kenan libasu taqwa zalika khairun sai da manto ita jumlar ta mubtada da khabar zalika khairun tana matsayin khabar na mubtada al awwal i'rabul juml kenan sai mutun ya kokari ya san shi an gane ko al jumal allati laha mahallu min al i'rab wal jumal allati la mahalla laha min al i'rab mun gane ko yawa to kenan kuma da an ka ce mubtada ne to ai jumla tana bukata abinda zai hada ta da abinda ya gabace ta sai sun kace arabitu ismul ishara kinan ma'anar ishara ita za ta hada tsakanin wancan da wancan eh zalikal mazkuru khairu ko kuma a ce a'a shi a matsayin wato khabar shiki al mahdhuf an gane ko wa huwa libasu taqwa kina sai da mutu kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum huwa libasu taqwa an gane ko huwa libasu taqwa sai da mutu matsayin khabar yake ina fata an fahimci ai sai a ce sitrul aurati libasu taqwa idan suturar da take kare maka al'aura kai tace sutura ta mi ta tsoron Allah ko ko ta kariya ta hakika ba wai duk suturar da kaga dama zaka samu na fata amince mai son ƙarin irabin wannan aya yana iya wato dubawa cikin littafin addurrul masul fi ulumil kitab al-maknun da as-samin al-halabi ya kuma kuma cikin jami'ul al-jami' li ahkamil qur'an na imam al-qurtubi da sauran littafan tafsiri ina fata amince yawwa to zalika khairun wannan shine alkhairi an gane ko idan mun ka ɗauki cewa nan sutura ta kariya ake nufi to zalika khairun sai a ce nan alkhairi domin da suturar da take take kare mu da sanyi da wadda take kare mu da zafi da wadda muke sata sutura tamu duk alkhairi amma in mun ɗauki cewa a'a zalika khairun da mun ka ce takwa tana ɗaukar tsoron Allah sai da manto kenan nan akwai afdaliya sutura ta tsoron Allah ita ce gaban koce sutura tunda in babu tsoron Allah duk suturar da kasa aikin banza na kana nan matsayin ka matsayin mace amana Allah kai mu da sai don Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa ko ba karan bane ka ko gani wannan shi ne abin da ake son dan adam ya yamin ya siffantu da shi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tau tau za mu ɗan karanta wata aya wadda abbayan ta rudda yake ba wasu kara'ata a cikinta ba sai mu je aya ta gaba inda Allah ce ya bani adama ya ku ya'yan annabi adam la yaftinan da kuma shaitan kada shaitan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljanna kamar da fitar da iyayenku daga cikin aljanna na akwai al-ijma ya yi fitar da su ai sai da musu waswasi fa waswasa lahum ash-shaytan an gane ko can kuma yace fa azallahu ash-shaytan sai da su kai talabiya fa azalahu ma sannan ya gusar da su a qira'atu hamza fa azalahu ma sannan kuma shaytan bai fitar da su ba sai da izinin wa sai da izinin Allah kama akhraja abawaykum kamar da fitar da iyayenku nan taglibi janibin dhukuri ala janibin inath domin annabi adamu da hawwa'una wallazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha ba ana nufin annabi adamu namiji na ba hawa namiji ce ga illu hadis to cikin qur'ani ba an ce namiji na auren namiji tambar da don banza da shi akhraja abawaykum min aljannati yanzi'u anhuma libasahuma ya nazari musu su wato kayan su biyu yahuma su ati madan ya nuna musu mi an gane ko dan ya nuna musu al'aurarsu abinda ba sa son a gani magana an ce shi yake zari musu to shin shedan shi zo ya zare musu a'a ko ko shi sa su kai lehin da sutura ta fita daga gare su shikenan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarunahu shedan yana ganin ku da ku da jama'a shi wanda ku ba ku a ganin su da waɗanda ne waɗansu sun kai inkarin ana ganin aljannu kadiba cikin littafin al-ahadith al-mushkila al-warida fi tafsir al-qur'an al-karim doktora da aka rubuta a Saudiya Dr. Ahmad bin Abdul Aziz bin Mukrin al-Qusayr daga safha ta 218 zuwa safha ta 223 don a samu a gaba yani akwai ikhtilaful mufassirin doktora ta abdullahi fulaisan daga safha ta 147 zuwa safha ta 169 da mutum ya ƙara ganin bayanai da kuma irin raddin da an kai ba sani kuma fahimta ba yawwa to ayar da ya akwai taujihul qira'at a wajenta duk da yake nan bari mu ɗauki wajen innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillahi ko sun rike shedanu waliye sun bar Allah kina aya ta 30 wa yahsabuna annahum muhtadun ko yawwa imamu ibn amir ad-dimashqi da hamza al-kufi da asim al-kufi da abu ja'far al-madani sun karanta wa yahsabuna sauran sun karanta kuma wa yahsibuna to da wanda ya karanta yahsabuna da yahsibuna duk ma'anar su daya sun rike shedanu waliye kuma suna sa tsammanin shirya suke akan shi yasa malamai suke cewa wannan aya tana nuna in gaskiya ta bayyana gare ka kakki binta to sai ka koma ba ka ganin wani abu in ba banda ba bandar ta ka gani ita ce daidai Allah kai muna tsari Allah ce kul halin dabbi ukun bil akhsari na a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah kai muna tsari kamar yadda yanzu mun zala sallallahu alaihi cikin hadisin sahih muslim wato tu'radu al fitana ala al qulub ana bijiro da fitinu to duk fitina duk kalbakin da ya abin nan ya karbe ta za a yi mata naktasar sauda digo daya ana na a rinka maimaitawa har ya zama to ta yi baki ya ce to sai ya zama to kalkuzi mujakhiyar kamar dai gyandama ce wadda an ka juyar da ita kaga duk abin da a cikin ta zubewa zai ma'ana abin ya rikici sai kaga abin da alkhairi sai shi ganin shi ba alkhairi ba abin da yake alkhairi abin da yake sharri shi yake gani alkhairi kaga in takasatil fitra haka nan da wadansu mutane suke masu bin tunawa har sun kai inda sun yarda kato shi armi kato daidai nan mace ta aure mace daidai da karami an yi ni abin ya juyi Allah kai mana sani aya ta gaba aya ta 32 a cikin suratul a'raf tana da tawjihu na ilmul qira'at da ita ta 33 amma bayanin su ba zai fito ba dole sai an koma aya ta 31 inda Allah subhanahu wataala ce ya bani adama ya ku ya'yan annabi adamu khudu zinatakum inda kulli masjid ko ku riki kawakku a kowane masallaci ina dan qur'ani yuna Allah ce a riki kawa Allah bai ce a satuwa hiru kina adam ba sai mutum shi dauko zina kuma zina ba sai sutura ba an gane ko tun da abin nan sarkar zinariya ma zina ce an gane ko sai mutum shi dauko sarka shi masallaci shi ta wata haka wa kulu wa shrabu Allah ce ku ci ku sha al'amru lil ibaha ko sai dai in kakka inda zaka mutuwa to nan ya zan lil wujubi li ta'alluqihi bi shay shine al-ittirar wala tusrifu kakku yi balla inda hula yi himbul musrifin Allah baya son masu yin balla ko ba haka ba can ma cikin anama ai akwai ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ثمانية أزواج ننكو إنه لا يحب المسرفين قل من حرم تو قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده كتي وانين حرمت قواه an gane ko wanda Allah ya fitar ga bayan shi wa tayyibati da dadadan abubuwa wani na haramta su inna rizqi na arziki wanda su larabawa sun kasance suna haramtawa a lokacin jahiliya ko ba karan bane abubuwa da Allah ya abin nan waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harthi wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina fama kana li shuraka'ihim fala yusil ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yusil ila shuraka'ihim sa'a ma yahkumun an gane ko kuma yace abin nan wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun harimat zuhuruha وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب كما كان بني يوا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء duk dai karyace karyacena kattan kaddara na dama in Allah ya ba mutum mulki in yaga ana mai biyayya ido sai ya koma Allah haka Allah ya ba mutum ilimi na duniya kamar irin yanzu da turawa suke in an ka bi su ido ruhe sai su ce suna a Allah duniyan ma suna ga duniyarka kamar yadda su Amerika suke gani yanzu haka Allah ba mutum ilimin addini in bai jin tsoron Allah sai ya kai shi ga haramtawa shi ga halatta sai ya zan shi da Allah ba an gane ko to da sai an yi hatara da irin waɗannan abubuwa a a in kana biyayya ga Allah to sai Allah ya sa mutane su bi ka da gaskiya da kai da almajiranka da duk kowa karkashin nasi yake amma in ka ce kai ka wuce karhin nasi to daga nan lamarin ya bace an gane ko to wani na haramta abubuwan da Allah ya fitar to sai Allah ce kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya hiya su waɗannan abubuwan na kawa lil ladina amanu Allah ya yi su don masu imani ba don kafirai ba don duniyar ta Allah ce wanda yake saba ma Allah bai dace Allah bai bashi abin da ba shi yasa hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim da duniya ta kai darajar fikin sauro a wajen Allah da kafiri bai zama bin da shi a cikin don ba ta da kima na a wajen Allah shi yasa aka warke na ce da shi ba ba gashi nan kuma ba wai kahira ba har da musulmi suka dambe saboda duniya to kai yanzu ana mai an ci maka wasu mutane sun suna dambe kan yi kin sabu yi ka dauke su to to saboda kuma abubuwan da ke kafin tana cikin duniya galibi abu hudu ne al-limatul arba'a al-mansib kwadan matsayi al-malu kwadan dukiya al-mar'atu kwadan mace al-maslaha al-khassa kokarin ka tabbatar da abin da yake hidda ka kai kadai kullun kana kai mai hishe ka kake waɗanda suke kafin tana cikin al'ummu manya-manya abubuwan ke to kulhi ya lillazi da amurin fil hayatin duniya a rayuwar duniya an gane ko shi yasa dukiyar kafirai in an ka kwace keta musulunci da kiran ta fahim in ba a yaki ba ma a fa Allahu ala rasulihi ko kaga abin da fa a shine abin da ya dawo kuma ka rabani shi yasa an ka kire ni inuwa abin da ke dawowa أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله وتتفيأ ظلاله وتكراء عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون مصركم في الكرة تتفيأ أي تناداوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ترجع كذا وشيسا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين يتي أسلم الله أهل التور أن أبوها دم من amma kafirai suna iya samu shi sai an ka yake su an ka kwace sai a kira shi fai wani lokaci in sun ka do ayyaki ba ko ko an ka yake sai a kira shi ganima an gane ko ma afa Allahu Allah ya dawo da wannan dukiya ga wanda ya halicce su gare ita mun gane ko fil hayatid dunya ana rayuwar duniya sai ce min khalisatan yawmal qiyamah ko tana kebantatta a ranar tashin alkiyama imam wato abin nan nafi almadani ina fata an fince ya karanta khalisatun yawmal qiyama an gani ko khalisatun sai ta nuna ina fata ana fahimta ta khalisatun tana kebantatta bin rafi an gani ko to sai malamai sun kace kenan tana matsayin khabar wasani ko mun fahimta ba tana matsayin khabar kenan tana matsayin khabar nahiya domin lillazina amanu lillazina amanu muta'alliqun bi khalisa don sai kuma fahimta ba hiya lillazina amanu khalisatun kinan ita ga masu imani ke bantatta ce ina fata an fahimci wadansu malamai suka ce a'a shi khali wato lillazina amanu khabar hiya mustaqirratun lillazina amanu khalisatun lillazina amanu sai zan to khalisatun khabarun ne ba da khabar ina fata an fahimta idan shi lillazi na amanu ko ya zama to muta'alliq ne bihiya ko ya zama to khabar ne na hiya sannan sauran sun karanta khalisatan banda imamu nafi'a khalisatan yawmal qiyamah sai zama to kiran hali ne eh, tunda akwai domiri cikin mi cikin adh-dharf an gari ko shine khabarul mut- mubtada kenan mustaqirratun hiya khalisatan yawmal qiyamah gane ko tana keɓantatta kenan halu kauni ha khalisatan yawmal qiyamah to sai Allah ce kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun kama haka ne muke rarrabe ayoyi ga wannan mutanen kuna da suke masu sani anan kafin mu wuce gaba sai ka gane cewa nan an ci waɗannan abubuwan wato ya kamata a yi bincike ahkamuz zina fil islam الزينة الخاصة بالرجال والزينة الخاصة بالنساء والزينة المشتركة بين الرجال والنساء الزينة آه، المحرمة والزينة المحللة في الإسلام مراتب الزينة دكما آه، إذن الزينة المحرمة وأضرارها على الفرد والمجتمع والأمة karatu ne mai faɗi kwarai da gaske sai ka tattaro ayoyi da sun kai zancen zina da kuma hadisai da kuma littafan fiqh da qawaid kaga ka hada bahasi mun gane ko yawwa alaramma abu na gaba anan shine aljamu an ka ce hiya lil ladina amanu kai alaramma ita waɗannan abubuwan na kawa da Allah ya fitar da su man harrama zinatullahi allati akhraja min ibadihi wa tayyibati hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kuma sai an ka ce khalisatan yawmal qiyamah suna ke bantacce to yanzu zinariya duniya ta zakai lahira a a amsaluha ake nufi na an yi intiqali irin wannan kawa ake nufi ba wai zinariyar duniya za a kai can ba da kayan kawa domin da abincin aljanna da kuma kawai aljanna ai ba a cewa irin ta duniya ce sai dai a ce suna kamancin jini don haka hiya din nan ba tana wakiltar zatin abin ba kamar da Allah ce yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukuwa bi hajbahum mujrubuhum wa zuhurum wanda sun taskance dukiya an ce za a zuwa mata wuta ran tashin alkiyama ba da nufin dole wannan din za a dauka mata duniya tunda an sa cikin jahannama a'a Allah na iya halitta ta da wata sibga wanda za ta bayyana to mukara da wata aya kul inna ma harrama rabbi al fawahish ma zahar minha wa ma batan wannan shine ake kira cikin ilimin tarbiyya da da'awa uslubut tabdil intabih shine daga cikin kuskuren da ake yi wajen yi ma al'ummomi tarbiyya an gane ko ba a yin at-tarbiyya bil badal at-tarbiyya bil badal kuma nafsi nasoshi sun tabbatar da ita idan ka ce ka hana mutane abu kaza to ka musu abin da zasu in ka hana yaran wani kokari ka sa su karanta ba kai ko mu fahimta ba da Allah ya haramta mana shan giya da abubuwan da suke haramun ya faɗa mana abubuwan da ya halatta mana in ba dan da dan adam yake da matsala ba da abubuwan da an halatta ai sun wannan an haramta amma tabi'a ce irin ta adam kamar da shari'a ce ita aljanna duk abinda a cikin ta Allah ya halatta ma annabi arwa mabda ita ya guda amma saboda dan adam yana da wani abu duk abinda an kana shi shine yake so sha'ir yace muni'tu shay'an fa akthartu al-wudu'a bihi an hana min wani abu sai ni ƙara kaunata ya ce wa habbu shay'in ila al-insani ba muni malaman sau suna kawo shi ana iya shahi alhamza ta ismu tafdil asalin shi wa habbu shay'in ila al-insani ba muni abinda dan adam yafi kauna shi da abinda an ka harshi dibi dan Allah giya ba daɗi gare ta ba wani abu ba amma dan adam yana son ta ga duk abubuwan nan masu daɗi waɗanda suke farjat amma dan adam baya son su to wannan dabi'a ce ta dan adam sai in ka kana da Allah ya maka kariya kake barin ta ban sani ko mun fahimta ba to da an kace kul inna ma harrama rabbi al-fashi at-tarbiya bil badan wadancan abubuwa halatuna sai an ka to an ka hadi ga abubuwan da Allah ya haramta dan saboda ka nisance su eh ya an ka hana ka wani abu wa alaikum salam yanzu in ka hana mu mutane zaman banza kai kokari ka ba su aikin da za su ba sai ko mun fahimta ba dan ka nuna musu ga yadda ake yi to kul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan kace abinda ubangiji na haramta a sani abinda ubangiji na haramta tunda inda ma tana tufidul hasr alfasha ma zahara minha wa ma batan wanda tabbayyana da tabul wasu kace wanda tabbayyana wanda ake yi a fili wa ma batana da wanda ake yi a boye wasu kace ma zahara wanda ake yi da zuciya wa ma batana da wanda ake yi da gabbai a hili duk dai yana shiga ciki wal ithma wal baghya bi ghairi al haqq da kuma yin aiki na zunubi da na zalunci na ta'addanci bi ghairi al haqq ba tare da haƙi ba dama ai duk abin da aka yi don don zalunci da kuma ketare iyaka ai babu gaskiya cikin shi nan ta'kidi na ake nufi kamar da an kace wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana bai ce wa shirka ba sai ce an tushriku asalin shi wal ishrak ne domin da an da tushriku masdar ne munsabik wa an tasumu khairul lakum siyamukum khairul lakum wa an tasbiru an gane ko eh, abin nan eh, eh, wa an tasbiru khairul lakum can cikin suratul nisa'i an gane ko zalika liman khashiya la'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum sabrukum khairul lakum an gane ko to na sai ce wa an tushriku billahi mako yace wa ishraka billahi saboda nan sai kashe fi'ili mudari'i ya bada ma'anan masdar kuma ya bada ma'anan mudari'i an hana shirka kowane lokaci jiya da gobe jibi da gata ba sai kuma fita ba kuma Allah ya haramta ku yi shirka da shi ko ma lam yunzil bihi sultana ibnu kathir da abin nan al-makki القارئ المقرئ ده ابو عمرو ابن البصره ابو عمرو ابن العلاء البصري ده كما يعقوب البصري سن زمي البصرياني wadanda guda biyu sun karanta malam yunzil bihi sultana daga anzala yunzil abinda Allah bai saukar ba sauran sun karanta malam yunzil bihi sultana abinda Allah bai saukar hujja ba ko mu ce dun ma'anar su daya da yunzil da yunzil ana dumi dun ma'anar su daya ko mu ce a'a malam yunzil abinda bai saukar ba a lokaci daya an gane ko sannan kuma malam yunazil malam yunazil bihi sultana malam yunzil abinda bai soka ba a lokaci daya malam yunazil abinda koda daga lokaci zuwa lokaci bai saukar da shi ba in ma mun ce babu mana ma'ana duka waɗannan Allah ya haramta su wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu ko kuma ku faɗi magana wanda take game da ubangiji ba ala Allah ba a ce saman Allah la yi zuzul isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan sai dai a ce ku faɗi Allah ku dan ku faɗi magana ku danganta ta zuwa ga Allah shi ma nan bai ce wal qaul ba sai ce wa anta qulu yayi uzul daga ismu ya koma zuwa ga masdarul munsabiq saboda nan kai yau da gobe ma ba a yarda da wannan ba ma la ta'lamun abin da ba ku sani ba wannan aya ibn al-qayyim da buɗe littafin sa i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin wajen littafi na usulul fiqh da bada fatawa yace wannan yake nuna hatsarin ka bada fatawa abinda baka da sani ko kai ma Allah ƙarya domin sai Allah ya hada ƙarya da shirka yi ma Allah ƙarya tare da shirka wa an tushriku billahi ma lam yuzil bihi wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu saboda in baka yi Allah ba daga ku yi ma Allah ƙarya sai sai ka kai shirka dawa shirka ayi ma Allah ƙarya da kace Allah ya haramta kaza ko Allah ya ce ai kaza ko Allah bai ce ai kaza dan haka wannan nuna hatsarin fatawa mutum dubu na su halaka ce fata wadda ka taba suwa ta haka wallahi mutane su yi hatta aya ta ƙarshe wadda za mu ina zuwa afwan bari mu gani aya ta talatin da bakwai inda Allah ce faman azlamu mimma niftara ala Allah kadiba ko ba kadan bane wani na fi ƙarya wani na fi zalunci daga wanda ya kirkir ƙarya jingina ta zuwa ga Allah mun ce alaba a cewa ala Allah sama Allah la yuzu istiyala ala Allah la haqiqatan wala majazan aw kadzaba bi ayatihi ko ko wani da an mafi zalunci irin da wanda ya karantar da ayoyin Allah mun kace irin wadannan ayoyin ko ka doki faman azlamu ko wani ka hada shi da sulaci faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban duk cikin masu ƙarya babu wanda ya kai irin wanda ya ƙarya jingina ta zuwa ga Allah an gane ko misali waman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya duk cikin wadanda sun kai ƙarya babu irin wanda ya bada labarin cewa Allah ya mishi wahayi Allah bai masa wahayi ba kaga wanda yace wani ya ga min bai kai ga wanda yace Allah ya masa wahayi ba Allah bai masa wahayi ba wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah duk cikin wanda ya hana a shiga wani wuri babu wanda yake da zalunci irin wanda ya hana a shiga dakin Allah ko wanda sai ka danganta shi kai takhsisin shi bi sirrihi wasu malamai suka ce a duk wadanga a hada su da faman azlamu mimman iftara Allah kadan wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah karshe dai in ana neman azzalumai su ne na karshe na koruwa sai Allah ce to ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitab waɗannan rabon su da littafin zai same su abinda an ka rubuta hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum imam abu amr ibn al-ala ko ya karanta hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum ina fata an fince to anan kaga da yawa daga cikin masu karatu ba za su iya bambantawa ba ban sani ko mun fahimta ba an gane ko menene ba za su bambanta ba sai ka iske suna karantawa rusuluna alhali ƙira'a ta abun abu ibn ala ita dai adda sukunin sin rusuluna sauran ƙura rusuluna an gane ko to duk dai ma'anar su daya da rusuluna da rusuluna duka ma'anar su daya an gane ko idan mu taksiri ne na rasul sai lokacin da manzanninmu sun ka zo musu ya tawaffaunahum suna karɓar rayukansu bai cewa ya tawaffaunahunna ba litagalibi janibin bikuri ala janibin ina domin ana samun wanda ya ma Allah ƙarya cikin maza ko ana samun cikin mata qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah sai su tambaye su ina abin da kun kasance kuna kira wanda ba Allah ba dan ba su da nuhin kira ba na roƙon Allah don neman biyan bukata a wanda sun kasance suna shirka da shi shi yasa suka ce ina wanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba nan saboda ni saboda kiran da suke yi irin kira ne na bauta qalu dallu anna sun kace kai sun bace ba mu gansu ba ku shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sun kashe da akan kansu sun zamanto kafirai li taglibi jaribi dukuri ala jaribi dunas an gane ko ba ce annahum ba da wa annahun ba sannan dan abin da kamata mu gane shine tawjih na aljamu bainan nusus shine cewa an ce sun ci za su abin nan rusuluna kaga da Allah ya ce manzannin mu mala'iku ke da suke karbar rai a to wani wuri kuma Allah ya nuna shi ke karbar rai Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wani wuri kuma Allah ya ce a'a akwai mala'ikin mutuwa mai karbar rai qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un to yanka haka a'a hakikatan Allah shi yake karbar rai don ba a yi karbar rai sai da izinin Allah kuma shi ya bada umarni sannan shi mala'ikin yana karbar rai saboda shi ne jagora malakul maut sannan yana da mataimaka to idan aka a dauki ran mutum dubu misali a lokaci daya ai mala'ikun mataimaka suna irin rabuwa to shi kuma ya za a yi shi rabu shi aka ce a babu wata matsala dan adam Allah ya bashi ilimi yayyo TV wanda mutum guda yake magana amma a miliyoyin gidaje a cikin shi so ina ga Allah da ya bada adam wannan ilimi an gane ko dole irin waɗannan sai kun fahimce shi to qalat khulu aya ta karshe da zamu duka kidan qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi fi an-nar aka ce to ku shiga cikin al'ummomi waɗanda sun gabata gabanin ku min al-jinni na aljannu wal insi da kuma mutane fi an-nar a cikin wuta Allah kai mana sani an gane ko abin nan ƙalar hulu fi omin ƙarƙalat min ƙablikun milar jini wal insi finna wajen irabi kadiba finna da kinna wasu ce fi umamin badari na finna amma wadansu malamai su za a faunan irabi kadiba cikin abdul masul da kuma yana ganin al'abun namir na ashef muhammadu aminu shamtiti kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da wata al'umma ta shiga zata mi zata la'anci kanta dama Allah ya ce kafirai ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in da mutane gaba yau suka ce to ai su kafirai ba za su ci maka su ba sai anka ce a'a su ma za su ci maka su kullama dakhalat ummatun la'nat ukhtaha kenan la'anat ta gami su gaba daya hatta idan daraku fiha jami'an asali ce hatta idan tadaraku ne sai an kai abin nan aka yi abinda aka mai da ta'un ta koma dalo aka jawo alhamza sai an kace hatta idan dara ku fi jami'a har lokacin da sun ka haɗe gaba ɗaya qalat ukhrahum li ulahum ɗaya ɗin su zata ce ma ɗaya ɗin rabbana haula'i adalluna waɗannan su ne sun kabatar da mu fa atihim azaban da'ifan minan nar Allah ka ba su riɗi na azaba na wuta can kuma cikin abin nan cikin suratu sad fa atihim azaban da'ifan fin nar can fin nar ne cikin araf minan nar qala li kullin da'ifun sai Allah ce ai dukkan ku kuna da riɗi ko walakin la ta'lamu sai dai baku sani ba imamu abu amr abin nan ibn al'ala afwan alaikum salam walakin la ya'lamun imamu shu'ba afwan shu'ba wanda yake rawi ne na asim siyasa walakin la ya'lamuna kaga nan sai da mutum damirul ghaiba da an yi iltifati domin qala li kullin dhayfun ai Allah ya musu magana ne da su kai tsaye sai ce walakin la ya'lamuna kina an yi uslubul ghaiba ko damirin ya koma zuwa ga mu'minai an gane ko kuma Allah yana magana da su ne walakin la ya'lamun sai dai kafirai ku sani ba ku sani ku mu'minai ko ko walakin la ya'lamuna da ana magana da su sai an ka duya an ka ce sai dai ba su da sani sauran qura sun karanta walakin la ta'lamuna sai da mutum babu iltifati duka khitabu sai dai kuka kare ba ku sani ba na fata an fince to wannan wa qalat ulahum li ukhrahum sai ulahum tace intabe kaga aya ta farko qalat ukhrahum li ulahum ukhra alhamza sannan kha'un ula alhamza sannan wawun kaga ala usulu ala hasbi tartibi huruf alhija domin kha'un ita take zuwa sannan wawun ta nan ko wa qalat ulahum li ukhrahum alhamza wawun sannan alhamza kha'un ya zan ala aksi huruf tartibi alhija dai din tace ma dai din fama kana lakum alaina min fadli in an ce dai daga cikin al'umma kin kidan babu wani fifiko akan ku gare mu fazuqul azaba bima kuntum taksibuna kudan dare azaba saboda abinda kun kasance kuna karanta kuna aikatawa nabi saboda in kun kasance kuna aikatawa da kafirci an gane ko can cikin araf anfal faququl azab bima kuntum takfuruna saboda kafirci wanda kun kasance kuna yi na fata an fahimta to wannan shi dai ne wannan yana nuna in ka dauka kuma a cikin tafsirul Qur'an bil Qur'an shine al-muhajja yawmal qiyamah jayayyar da za a yi wannan aya ta cikin suratul a'raf ta faɗi wannan in ka diba cikin bakara akwai irin wannan istabarra alladina tubi'u min alladina tabu can cikin suratul saba akwai wannan ko ba haka nan bane yarji'u ba'dhum ila ba'd lil qawl an gane ko da sauransu yadda za a muhajja ranar tashin alkiyama za a yi muhajja tsakanin kafirai wa junansu sannan kuma za a yi muhajja tsakanin kafirai da abin da suka bauta ba قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى دا قما كان دا سنك بوتا ما دا سكا في التي مسكي نمبا محاجة سكالي سبني إيه دا متاني وانا سكا بوتا ما آآ كوشوا قبل نسو دا سكا يما بيئيا تندا أكوي محاجة سكالي نسو دا شوا قبل نسو وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا كو كبيرا أصابان القراءات دا هكذا إن كان سنك إيه تفسير القرآن سيكنا هنكل تاما al'uslubul ƙur'ani da al-mawdu'ul ƙur'ani domin mawdu'in shi zai baka da maka tattaro ayyar suke da alaƙa da matsala guda sai ka gabatar da karatu to nan ya kamata guda kan ta lokaci ya yi muna halinsa sai darasi na gaba insha Allah ta'ala idan Allah ya kaddara ya bamu iko da dama zamu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa da mun tori Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh